أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم كراتمنا للتاف بقية المستفيد شرح منية المريد نسيري محمد العربي السائه رضي الله تعالى عنه منا cikin al-madalabur rabi'u shafi na 43 wanda yake mana bayani akan yan uwantaka ta Allah da soyayyar juna da zamantakewa ta Allah yace wa fil awarif ya zo cikin littafin al-awarif wal ma'al annahu yaqaw bi tariqi suhbati at-ta'awud wa at-ta'awud annahu cewa shi al'amarin yanda yake at-ta'abudu kalfafar juna wa ta'awunu da taimakon juna ya ƙa'u da ɗariƙe suhuba yana afkuwa a tafarkin abotayya ta Allah da zamantakewa ta Allah da soyayya don Allah inda aka ce ana son juna don Allah ana zama na Allah ana yankuwantaka ta addini to dole a samu a ta'awudu kalfafa juna wa ta'awudu da kuma taimakawa juna duk wanda ya gajiya ya rankwafa sai a tallafa masa wanda ya kasa sai a taimaka masa wata taƙawa junudul kalbi sannan rundunonin nan na zuciya tana kalfafa juna wata starihul alwahu bitta shami rayuka tana samun hutu bitta shami da shekar ƙanshin ruhin juna wa tunfiku fil wajhi ila rafiqil a'la kuma tana ciyar da juna gaba cikin fuskanta zuwa ga arrafiqil a'la wato rayuka madaukaka sune almalul a'la wato mala'iku kenan kana ƙasa amma himmarka da ruhinka zai tashi yayi shawayi cikin arrafiqil a'la wa yasiru misaluha fi shahid misalinta cikin shahidi abin da yake shaida ya ce kal aswati kamar muryoyi ne izaji ta ma'at idan ta haɗu a lokaci guda mutane masu yawa suka yi murya tare kamar a wajen zikiri ko wajen wazifa suna ɗauka tare suna ajewa tare kuma kowa yana ɗaga murya daidai gwargwado to yadda rayuka suke a lokacin da suke zama da juna suke ƙaunar juna to zai zama kal aswati kamar muryoyi ne izaj ta mata idan ta haɗu guri guda ta dunkule kharaqatil ajrama za ta keta sasannin jiki har ka dinga jin wannan tasiri abu a cikin zuciyarka wai zan fara da amma idan ta kadaitu kowa yana yin abinsa shi kadai ko an taru zikirin amma har suna suna sabawa kowa yana yin yadda ya ga dama ba a samu ittifaki na harsuna to kasurat wannan harsunan za su taƙaitu an bulugil marami gabarin cimma abin da ake nema ba za ta ba samu sirrin da ake nema na wannan zikiri na zikirin jima'i din ko jama'i ba zikirin da ake na jama'a din in har murya ba ta haɗuwa tare ana ɗauka tare ana ajiyewa tare muryoyi tana sabawa to muryoyin za ta takaita ga balin isa ga abin da ake nema yace wa qad warada fil khabar haqiqa hadisi ya zo cikin hadisi an rasulillahi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya cewa al mu'minu kasirun bi akihi mu'mini guda daya yana zama kasirun mai yawa bi a ci a dalilin ɗan uwansa da suka haɗa kai suna taimakon juna suna ƙaunar juna ka gane ai mumini guda ɗaya idan ya haɗu bi a ki da ɗan uwansa to kowanne zai zama kasirin mai yawa ne zai zama kai kaɗai gayya shi ne abu da maza Allah yake ne mumini da mumini suka haɗu suka ƙalfafi junan su za su zama kasirun kamar jama'a ne masu yawa qultu in ji sai dai Muhammadu Arabi Asai yace ni kuma sai nace wa fil khabari ai ya zo cikin wani hadisi anhu sallallahu alaihi wasallama daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa almuminu lil mumin kal bunyanil marsus shi mumini game da dan uwansa mumini kamar wani gini ne almarsusi abun jelanta wanda ake sa cok a tsakanin ake yin cokin tsakanin bulo da bulo to haka mumini in yada da uwansa mumini za su manne su zama kamar gini ne ya shuddu ba abuhu ba aban shashin sa yana kalfafan shashi inda ka san gini idan an gina shi shashi yana kalfafan shashi ko da katanga ɗaya ce saɓanin in jela bulan aka da kazo da hannu da yanka ture sai su rushe idan aka dora ɗaya akan ɗaya ba ginewa aka yi ba da hannu ɗaya ma sai ka ture duk ɗayan jerin bulan da aka yi amma in ya zama an sa cok a tsakani to zai kalfafi juna wannan bulan zai kalfafi wancan wancan ma zai kalfafi wancan sannan kuma in katanga ce aka yi mai dungu hudu katangar gabar tana kalfafar ta arewa ita ma ta arewa tana kalfafar ta gabar din katangar arewa tana kalfafar ta yamma ita ma ta yamma tana kalfafan ta arewa sannan katangar yamma tana kalfafan ta kudu ita ma ta kudu tana kalfafan ta yamma katangar kudu tana kalfafan ta gabar ita ma ta gabar tana kalfafan ta kudu to haka gini yake sabani a katanga kwaya daya a jere ba wani abin da ta jingina da shi ba wani abin da ya haɗu da ita iska mai ƙarfi ma kai sai ta jefar da ita to amma idan ta haɗu da ɗan uwanta ba gini ya katanga ta haɗu da katangu to sai ka ga sun ƙarfafa junansu to haka manzo Allah ya siffanta mana mumini idan ya haɗa kai da ɗan uwansa mumini suna zama na Allah suna yanwantaka ta Allah sai su zama kal bunyanul marsus kamar gini ne abin jelantawa ya shuddu ba abu ba da shashin sai yana ƙarfafan shashi وفي العوارف أيضا يا زودي شكل لكاف العوارف والمعارف أن من فوائد الصوبة والأخوة yace hakika yana daga fa'idodin zamantakewa wal ukuwa da ‘yan uwantaka ta Allah, anna taftahu masamal baɗi tana buɗe ƙofofin zuciya da take cikin ƙirji a baɗini. sai ka bude zuciyarka ka zaunar da ɗan uwanka da kake kauna a cikinta shi ma ya bude zuciyarsa ya zaunar da kai a cikinta saboda kuna zama ne na Allah wannan ukuwa da yan uwantaka ta Allah tana bude kofofin zuciya wa yaktasibul insanu biya ilmal hawadith wal awani sannan dan adam musulmi yana tsoruruta da wannan yankuwantaka ta Allah yana tsorurutar ilmal hawadisi ilimin faralun abubuwa wanda da bai sani ba wal awaridu da sabon abubuwa da suka bujiro na zamani saboda ne dan uwansa ya bude masa zuciya abin da ya sani zai gaya masa shi ma ya bude zuciyarsa abin da ya sani zai sanar da dan uwansa malam sayyidi muhammad al-arabi as-sa'i yace qultu ni kuma sai na ce wai zidu bi haza wallahu a'lamu abin da yake da duwa bi haza da wannan yan uwantaka da zamantakewa ta Allah akan abin da waɗancan maluma suka faɗi amma dai wallahu a'lamu Allah shine masani shi ma zai kawo nasa shari akan wancan yan uwantaka da zamantakewa ta Allah yace annahu yataqawwa nurul firasatil imaniyya hasken nan na kaifin hankali na imani ya taƙawa yana ƙarfafuwa bistim dajil ba'adu min al-ba'adi da samun madadi da shashi yake yi daga shashi shashin masu soyayya dan Allah da ɗaya shashin da yake soyayya dan Allah to hasken firata kaifin gani na zuciyar mumini na imani yana ƙarfafuwa da madadin da shashi yake samu a wajen shashi wa sarayani sirril ba'di ila al-ba'di da kuma nashewar sirrin shashi zuwa ga shashi idan kai ka fi ni karfin imani to a dalilin kauna da nake maka da kaunar da kake yi min wannan imanin naka sai yayi na so zuwa ga zuciyata ni ma na samu karfin imani irin naka in na fi ka karfin yaqini ko karfin ma'arifa to wannan karfin yaqinin da ma'arifa zai yi na so a cikin zuciyarka ka samu karfin ma'arifa da karfin yaqini irin nawa saboda me kai ka bude zuciyarka game da ni ni ma na bude zuciyarka game da kai sai sai ya zama kamar muna yi wa juna caji na imani da ma'arifa da kuma yaƙini duka wannan ana samu a dalilin zamantakewa ta Allah izu domin min fawa'idi haya daga fa'idodin yankwantaka ta Allah ma ya siri abin da yake na so yake tafiya min alfadir daga mafi falala wanda ya fi darajar ilal mafuduli zuwa ga wanda aka fi darajar dole in ka haɗa mutum biyu ɗaya ya fi ɗaya ba za su taɓa ma daidai wa daida komai da komai ba za ka iya samun ɗaya ya fi ɗaya ilimi amma shi kuma wancan ya fi wancan ma'arifa dole za ka samu abin da ba ka da shi a waje na ni ma dole na samu abin da ba ka da shi ko to ka ƙaddara abin da nake da shi ya fi abin da kake da shi to amfanin zaman tare don Allah da ƙaunar juna to sai a samu nason abin da na fika da shi zuwa kai wanda aka fi shi ne ma ya siri abin da yake yin naso min alfabile daga wanda ya fi darajar ilal mafuduli zuwa ga wanda aka fi daraja min sirril baɗini amma daga sirrin nan na baɗini shine na zuciya allazi huwa muntahal qasd wanda shine matukar abin da ake nema a wajen arifai masana Allah su ba sa lura da zahiri baɗini suke so yayi haske ita ce zuciya shine muntahal qasd min suhbati na daga zamantakewa ta juna wa gayatu su'uli shine kuma matukar abin nema wa kila hakika a cikin hikima an ce man tahaqqaqa bi halati lam yakilla hadiruhu minha duk mutumin da ya tabbatar da wani hali ko na ma'arifa ko na ƙarfin imani ko na yaƙini ya same shi to lam yakilla hadiruhu minha hadiruhu mahadiruhu mahalartansa lam ya killa ba za su samu tawaya ba min ha daga wannan halin da ya kai ko na wilaya ko na ma'arifa saboda me kullun yana ƙara taraki kuma sirrin da ya samu yana naso a cikin zukatan su ma sun samu taraki a dalilin wannan magana ce ta arifai man ta haƙaƙa bi halatin lam yakhilla hadiruhu minha duk wanda ya samu wani hali na taraki to hadiru mahalartansa bi ma'ana abokanan zamansa na Allah lam yakilla min ha za su samu tawaya ba daga wannan halin da ya samu suka ce wa haqqun na sa martabatan wa haqqun na fi martabatan mafi kewayewan mutane a wata martaba fi maqami suhbati lil akyari a cikin muqamin zamantakewa ga zafaffun Allah wanda ya fi kowa morarsu da samun amfaninsu almuhibbu lahum masoyinsu ne faƙar kaɗai almuhibbu lahum wanda yake ƙaunarsu faƙar shi kaɗai ne a har to ina ga a hazzun nasu ne fa dan dan za'u din ne bai zo ba yace a hazzun nasu wa a hazzun nasu martabatan mafi samun rabo a cikin mutane na wata martaba fi makamin subati lil akyar cikin makamin zamantakewa da zababbun bayin Allah wanda yafi kowa samun rabo shine almuhibbu lahum masoyin su faqat duk wanda ba masoyi bane ko da ya samu dai ya samu ne amma bai kai abin da masoyi ya samu ba ko da kuma da ne in aka samu wanda ya fi shi sam to zai fi shi samun rabo mai yawa ko da almajiri ne ko muridi ne ko ma waye ko uba ne ko uwa ce in aka samu wani bare ya fi ta so ga wannan bawa na Allah to zai fi ta samun rabo na sirrin da wannan bawan Allah yake ɗauke da shi wa kafahu illan yakun minhu ko kai ko da lam yakun minhu bai kai su ba a matsayi bai yi aiki irin nasu ba to kafahu zai isar masa annahu ma'ahum cewa ai yana tare da su ko da soyayya tasa ba ta yi ƙarfi ba an tsere masa amma dai yana tare da su ba da inkari ba ba da ƙiyayya ba to ya isar masa cewa annahu ma'ahum ai yana tare da su domin kamar da zo a cikin hadisi hum qaumun la yashqa jalisu ai su irin wannan al'akayari din mutane da abokin zaman su baya tsiya cewa sai dai in ba da sallamawa yake tare da su ba sai dai yana inkari mala yace da hadisi saboda hadisin nan nan manzo Allah da yace al mar'u ma'a man ahabba ai shi mutum yana tare da wanda yake so sai dai inda gaba ka zauna da su ko da inkari in dai kana so ko da an fika san wani ya tsere maka wajen soyayyarsu ya kwashi a hazzu martabatin mafi girman martaba to dai ya ishe ka annaka ma'ahum kana tare da su domin hadisin almaru ma'amana habba manzo Allah ce ai mutum yana tare da wanda yake so wa fi muktasabil ihya cikin muktasar na ihya ulumuddin ba da kalamin fisu ba bayan imamu gazali ya yi magana cikin bayanin yan uwantaka da zamantakewa ta Allah ma nasuhu ga bayanin nasa yace fa ashabul akhyari kaga abokanan mutanen kirki in lam takun ma'ahum to ba fa ashabu bane fi'li amri ne fashabil akhyara yawwa fashabil akhyara ka abokanci mutanen kirki bi ma'ana ka yi abokanta da zamantakewa da al'akiyari mutanen kirki in lamta kuma ahun ko da kai kirkinka bai kasance irin nasu ba in lamta kun minu in baka kasance daga cikinsu ba to fa'anta ma'ahun ai kana tare da su in ji imamu gazali cikin iya ulumiddin fasahabin akiyara ka abokanci mutanen kirki da gaskiya kuma ba da munafurci ba in lamta kun minu in baka kasance daga cikinsu ba wato ya zama kai ba mutumin kirkin ba ne amma dai kana tare da su koyaushe kana ƙaunarsu to fa'anta ma'ahum ai kana tare da su in lamta kun minhum fa'anta ma'ahu to ma'iyyan na ita ce za ta isar maka komai domin almar'u ma'aman ahabba ko kuma anta ma'aman ahabbabta duka ya zo a hadisi intaha a nan maganar imamu gazali ya kare yuridu abin da yake nufi da ishabil akhyara in lam takun minhum fa anta ma'hum abin da yake nufi ishabuhum bil mahabbati wat taslim kai abokanta da su da soyayya da kuma sallamawa ba wai abokanta ta munafurci ba kamar da na faɗa da farko sai dai muhammadu arabi asa yana maka fassara wancan magana ta ishabil akhyara illam takun minhum fa anta ma'ahu to yana nufin ishabuhum bil mahabba ka abokance su da soyayya wata silimi da miƙa wuya da takuna ma'ahum dan ka kasance tare da su wa illam takun minhum ko da ba kasance kai kana daga cikin mutanen kirki ba wajen halayenka da ɗabi'unka fa innal fa innal mar'a ma'a man ahabba domin shi mutum fa yana tare da wanda yake so har a ranar lahira to alhamdulillah sai zashi wa bil jumlati fa fi mukhalad al akhyar ma tasrif amati khairun kathirun alhamdulillah